أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا bayan haka ina yi muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna karewa Allah subhanahu wata'ala godiya da ya kamu wannan rana mai albarka ranar juma'a wato a wannan wuri mai albarka a yau muna wato shida ga watan ko biyar ga watan jimadar akhira shekara ta 1446 bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da shida ga watan sha biyu shekara ta 2024 miladiya don ci gaba da karatunmu na wannan tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatar da shi a wannan masallaci mai albarka masallaci na kan na jandarmeri a unguwar yantala babban birnin yamai jamhuriyar nijar wannan kuma shine darasinmu na ashirin daidai a cikin suratul baqara kuma wannan shine darasin mu na 18 muna fatan Allah subhanahu wataala ya mana jagoranci a cikin da abin da zamu faɗa ko mu karanta Allah ramma idan ba ba manta ba a wancan sati mun tsaya a ƙarshen aya ta 80 wato da tara ko in ce aya ta 88 cikin suratul baqara yawan Allah ya da zamu tashi aya ta 89 ne Allah subhanahu wataala ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين نعم الله سبحانه وتعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله yayin da littafin nan wato wanda yake na musamman ya zo musu littafi babba shine alkur'ani mai girma gane ko musaddiqan lima ma'ahum wanda yake gaskata littafin da ke tare da su na at-taura wa kanu min qabl wato kafin zuwan alqur'ani da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a can da can kafin a aiko annabi sallallahu alaihi wasallam tare da alqur'ani yastaftihuna sun kasance suna neman taimako suna neman agaji suna neman Allah ya taimake su alallazina kafaru a bisa waɗanda suka kafurce ma Allah subhanahu wa ta'ala falamma ja'ahum yayin da ya zo musu shi alƙur'ani da manzo sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ya ce falamma ja'ahum ma arafu yayin da abin da suka sani ya zo musu kafaru bihi sai suka kafurce masa Allah ya ce fala'anatullahi alal kafirin tsinuwa ta Allah ta tabbata akan kafirai Allah ya mana tsari kun ga ɗaya daga cikin ɗabi'u na yahudawa kamar yadda muke ta karantawa Allah subhanahu wa ta'ala yana ta karanta mana yana ta mana bayaninsu babu wanda ya san bai hude irin Allah subhanahu wa ta'ala damun wanda ya yi halitta shi ne Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mafi ficin wanda zai san cewa wato zai san wanda ya halitta kenan Allah shi ya fi zamtowa mafi sani ga bayansa to wa'annan yahudawa kamar yadda imam ibn kafir ya kawo a cikin littafinsa na tafsiri yake cewa su ya- wato yahudawa sun kasance a madina wato kafin manzo sallallahu alaihi wasallama ya zo wato da littafi na alkur'ani wanda an musu bishara an ba su labari a cikin littattafansu da suka gabata wato suna gayawa wato abokanan adawarsu suna gaya makiyansu daga cikin mushirikai suna cewa Allah ya bayyana dai da manzo Allah ya kawo manzo sallallahu alaihi wasallama ya bayyana za ku gane za mu haɗu da mu da shi mu yaƙe ku mu karkashe ku mu yi maganu suna ta ɗokin wannan lokaci ya zo suna ta fata suna ƙauna suna shauƙi cewa aiko manzo sallallahu alaihi wasallam zuwa ga wannan al'umma wadda ta rage wato annabi na ƙarshe shine manzo sallallahu alaihi wasallama ya zo suna cikin wannan wato ƙauna da fata cewa Allah ya aiko shi sai ko gashi Allah subhanahu wata'ala ya aiko shi to me yasa suka kin imani da manzo sallallahu alaihi wasallama a sun kin imani da shi domin kamar yadda muka gabatar suna zaton cewa annabi sallallahu alaihi wasallama za a wato samar da shi ne a jinsin yahudawa sai gashi an samar da shi a jinsi na larabawa to sai shegiyar ta motsa wato hasada wato sai suka yi hasada sa suka ce to tunda haka ne wa'anda ma muke yi muke wa gori muke cewa bari annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mu yaƙe ku ku kafirai ku mushrikai masu shirka masu ruka gumaka to tunda Allah ya yi baiwa ta bangaren ku ya fito to bari mu yi hasada sai suka yi hasada suka ƙi imani da manzo sallallahu alaihi wasallam shine Allah yake ba mu labari walamma ja'ahum kitabun Allah ya kawo kitabun anan na kira dan a nuna girman littafin alqur'ani da girma wannan kuma da Allah ya ce min indillahi wato yayin da littafi na musamman ya zo musu daga gurin Allah musaddiqan lima ma'ahu wanda yake gaskata littafin da ke tare da su kun ga wannan ke nuna littattafai da Allah ya aiko na annabawa sashi yana ƙarfafa sashi sannan sashi yana imani da mai sashi wannan kuma ita ce aƙida ta gari yana daga cikin imani wato imanin kama ba zai cika ba sai ka yi imani da dukkanin manzannin Allah ko ba haka ba cikin rukunan imani guda shida sai ka yi imani da dukkanin littattafan da Allah ya turo ga baki da wato ijmalan wa tafsila wato a rarrabe kuma a dunkule a rarraba shi ne littattafai nawa aka ambata mana cikin alkur'ani mai girma eh guda nawa ne guda biyar ne ko hudu eh akwai alkur'ani mai girma eh akwai attaura akwai injila akwai zabura akwai sufi ibrahim wa musa guda biyar to kaga iya waɗannan aka ambata ai ba su kenan ba annabawan da Allah ya aiko suna da yawa manzannin da Allah ya aiko suna da yawa kuma an ba su littattafai kun gane ko kenan Allah kaɗai ya san wato adadin littattafan da ya turo da annaba da manzannin da ya turo kenan abin da annabawa kuma Allah ya ambata mana guda 25 cikin alkur'ani mai girma ko ba haka ba ka gani da yawa ba a ambace su ba mala'iku ma ba duka aka faɗa ba wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu wasu da yawa ba a ba da labarin su ba abin da ake so ga mumini ya imani da su a dunkule gane ko waɗanda aka bayyana aka faɗi sunayensu sai ka yi wato ka yi imani da su ɗaiɗaikunsu kenan sannan waɗanda ba a bayyana ba sai ka yi imani a zuciyarka Allah subhanahu wata'ala ya aiko su bai ambata su ba amma ka yi imani da su haka nan littattafai an aiko annabawa daban-daban da littattafai daban-daban wanda ba mu sani ba kuma duk littafin da ya zo yana ƙarfafa littafin da zai zo wato bayansa kun gane ko to Allah subhanahu wata'ala ya ce to Allah subhanahu wata'ala wato ya aiko ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da alqur'ani kuma alqur'ani ne na gaskata wato littafin su wai shine mai attaura ko ba haka ba ta annabi Musa alaihi salam Allah ya ba mu labarin musaddiqan lima kamar yadda su ma a cikin Qur'ani a cikin littafin At-Taura da Injila duka akwai sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bal ma ba sifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har da sifar sahabbansa akwai simawun fi wujuhi min asar sujud Allah yace zalika maslum fit Taura wa maslum fil Injilaka zai akraja shad afwan kamathaluhum fil Injilika ko haka kazari Allah subhanahu wataala ya ce haka misalin su yake a cikin attaura haka kuma misalin su yake a cikin injila to kaga wannan ke nuna cewa imanin wato mumini ba zai cika ba sai ya imani da sauran littattafai da Allah subhanahu wata'ala ya saukar Allah ya ce wa kanu min qabl yastaftihuna mun gane ko ya kasance su yahudawa sun kasance min qablu tun gabanin can kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da alqur'ani yastaftihuna mun gane ko suna neman taimako suna roƙon Allah subhanahu wata'ala kamar yadda mai jalalain ya kawo ya ƙuluna Allahumma mansurna alaihim ya Allah ka taimake mu a kan su bin nabiyil mab'uth ga annabin da zaka ko kenan Allah kai mana agaji Allah ka mana dauki waɗannan kafirai sun dame mu da bautar guma ka gani da ka ga Yahuda su suke yakan mushrikan Laraba su suke yakan mushrikai amma saboda kin Allah tunda yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ba a cikin jinsu yake ba sai su yake shi wannan kuma shi ne yake faruwa haɗi yanzu lokacin da turawa suka zo mana ƙasashenmu kun gane ko farko abin da suka fara duba addinanmu in addini ya saba ko da ba addinin musulunci ba ne addinin da ake a wannan gudun in zai saba ma da su ko za su yi ƙoƙarin su lalata wannan addinin su kawo zagon ƙasa a ciki to mu musulunci shine addininmu saboda shine addinin da Allah ya yarda da shi ko ba haka ba duk annabawan Allah shi ne addinin da suka yi dukkanin annabawan Allah da addinin musulunci suka yi suka zo kuma da shi suka yi addini kuma inna addini inda Allah al-islam to da suka zo kasashenmu sai suka zo mana yaya za su biyo su bata mana addini gane ko domin me idan aka bata addinin mutane to an ci nasara a kansu shine zai fi sauki wato a ci galaba a kansu to haka nan yahudawa tun na lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi tsammani kaga shi ke nuna musu addinin su addini ne na unsuriya addini ne bangaranci addini ne na jini wato a gurin ba yahude ko da ka kafirta kafirce ma musulunci ko da ka ce kai ka zama ba yahude su fa a gurin su ba haka shiga aljanna ba saboda ka zama daga jinsin yahudawa ba haka suka faɗa da nassin alkur'ani ko ba haka ba wa qalatul yahudu وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى يهودا suka ce babu wanda zai shiga aljanna sai ba yahude dan uwansu haka nan kiristoci su ma nasara suka ce babu wanda zai shiga wato aljanna sai wato wato kirista dan uwansu nasara ke kaga duka wannan addinin duk da zai zo da launi zai zo da bangaranci zai zo da wato kabilanci to ba addinin Allah bane ba addinin Allah baya bambancewa tsakanin kowa da kowa addinin Allah yana tafiya ne akan ka'ida guda biyu ko kuma ka ce ka'idoji kamar haka yana tafiya akan me ka aikata wane ne kai waye kai a matsayinka ba wai na kai wane ne wato ɗan ƙabila kaza ba ko kai wane ne ɗan yanki kaza ko kai wane ne wato mai launi kaza a'a wane ne kai a matsayinka wanda Allah subhanahu wata'ala ya halitta shi ka ɗauki abin nan da Allah ya turo ya halicce ka wato dan shi shine addini addinin musulunci ka rika kai musulmi ne sannan kuma wato me ka aikata ka aikata abin da Allah yake so ko baka aikata in gane ko to shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya fallasa mana yahuda kafin zuwa alkur'ani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna fatan manzo ya zo su samu galaba akan kafirai istaftiuna ala alladhina kafaru suna neman taimako wato akan waɗanda suka kafirce ma Allah subhanahu wataala amma falamma ja'ahum yayin da manzo ya zo musu ko falamma ja'ahum ma arafu bihi yayin da abinda wato ma arafu falamma ja'ahum ma arafu yayin da abinda suka sani ya zo musu wato annabi da littafin da annabi ya zo da shi da siffofin wannan annabin da aka wato karantar da su cikin attaura da sauran littattafai in gane ko kafaru bihi sai suka kafircewa annabi ba don komai ba sai don hasada Allah ya ce ya arifuna hu kama ya arifuna abna sun san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suka san ƴaƴan cikin su yadda zaka san dan cikin ka ai kaga babu ko ko a rufa idan ka kalali ba ka taba shi zaka san shi ne to haka suka san manzo Allah da sifofin shi amma saboda ki da kiyayya kun gane ko da hasada sai suka ce to su ba za su imani da shi ba suka kafirce wa manzo sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala ce to fala'anatullahi alal kafirin la'ana Allah tsinuwa Allah nesantarwa daga Allah subhanahu wataala nesantarwa daga rahmar Allah subhanahu wataala ta tabbata akan kafirai domin kalmar la'ana al-la'natu tsinuwa ko to a larabci idan aka ce al-la'natu tana nufin al-bu'd an rahmatullahi ta'ala kun gane ko wato nisantuwa daga rahmar Allah subhanahu wataala Allah ya tsare mu sai Allah subhanahu wata'ala ce bi'sa mashtarau bihi anfusahum an yakfuru bima anzala Allah baghyan an yunazzila Allah bima anzala Allah baghyan an yunazzila Allah min فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين الله سبحانه وتعالى يقول بئس ما اشتروا به tir da abin da suka sai wato an fusa hun kawunansu da shi in gane ko an yakfuru bima anzalallah wato ta hanyar kafircewa abinda Allah subhanahu wata'ala ya saukar bagayan dan zalunci an yunazzilallahu min fadli kawai dan Allah ya wato saukar da falalarsa ala man yasha'u min ibadihi a bisa wanda ya so daga cikin bayansa Allah ya ci tufa ba'u bi ghadabin ala ghadab wato za su dawo da fushi akan fushi in gane ko walil kafiri na azabin muhil lalle kafirai suna da azaba wacce take mummuna Allah ya tsare to anan Allah subhanahu wata'ala ya ce wato ya faɗa dangane da yahu tunda Allah subhanahu wata'ala ya musu ni'ima da zuwan manzo sallallahu alaihi wasallama wanda suke fatan ya zo gashi ya zo amma bayan ya bayyana saboda ba a cikin jinsin yahuda ya zo ba sai suka kafirce masa shi ne Allah wadare da su ba wushe yake cewa Allah wadare ko wato tur da su bi isa mashtarau bihi an fusahun wato tur da abin da suka siyi wato an fusahun kawunansu da shi me suka siyi kawunansu da shi shi ne sun sai kafirci ko da imani sun canza wato duk abin da suka gabatar a duniya na rayuwa ya zanto aikin banza kawunan sun zanto rayuwarsu ta zama ta banza tun da wuta ce za ta makoma ko ba haka ba saboda sun kafir cewa manzo sallallahu alaihi wasallam a gani ko to sai Allah ya ce to tur da wannan abin da suka fanshi kawunan su da shi kamar su bada jikunkunan su ne a ba su abin da yake a ba su azaba tunda karshe jikin su me zai koma wuta ce za ta ci shi domin duk wanda ya mutu akan kafirci ba akan imani ba me makomarsa wutar jahannama shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce to wannan tur da wannan wato abin da suka sai kawunan su da shi wato suka fifita kafirci akan musulunci suka fifita ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kan a gaskata su gaskata shi tare da cewa sun san gaskiya ne Allah ya ce ba don komai ba kun gane ko an yakfuru bima anzalallah ba don komai ba suka Allah ya musu Allah wadare Allah ya ce tur da abin da suka sai kawunan su da shi ba don komai ba saboda me an ya furu bima anzalallah saboda kafir cewa abin da Allah ya sauka me Allah ya sauka alqur'ani Allah ya saukar da alqur'ani a bisa wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda sun san da shi sun suna akwai abin nan labarin su cikin littafin at-taura da sauran littattafai amma da yazo sai suka kafirce masa saboda hasada Allah ce ba don komai ba bagayan don zalunci me zalunci zalunci shine sanya abu inda bai dace a sanya shi ba aqidan nan tasu ko kuma imanin nan nasu kamata ya zamto imani ne wato ga Allah da manzansa da littafin da Allah ya sauka wa manzansa amma sai suka juya shi ya zamto ne adawa da kafircewa gane ko yanan sun sanya aƙidarsu da zuciyarsu da ƙudurinsu ba inda ya dace ba ina ya dace ƙudurinsu ya zamto shine ya zamto a bisa imani da manzo da alƙur'anin da aka wa manzo to yayin da ya zamto sun kafircewa wannan kaga sun ɗauki ƙudurinsu sun sanya shi inda bai dace ba mun gane ko to wannan shine zalunci din da suka aikata mun gane ko a Allah ya ce an yunazzila an yunazzila an yunazzila Allah min fadlihi ala man yasha kawai dan Allah ya saukar da falalarsa a bisa abinda a bisa wanda ya so min ibadihi daga bayansa fadula anan shine annabta da manzanci mun gane ko falala kenan falala Allah da ya sauka akan bawansa da ya ga dama manzo sallallahu alaihi wasallama kenan annabci da manzanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama nabiyin ko ba haka ba nabiyun bil bil iqra ko kamar yadda malaman aqida suke kawo wa rasulun bil mudaththir ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir suka ce annabi ne aka aiko shi da suratul iqra suratul alaq in gane ko ayoyi biyar na farko su ne aka fara saukawa manzo sallallahu alaihi wasallam iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam wa'annan ayoyi guda biyar da su ne aka aiko annabi ya zanto annabi in gane ko shi yasa addinin mu na musulunci addini ne na karatu farko abin da aka saukar wahayi da shi shine ayi karatu kun gane ko a karanta kuma da sunan Allah kuma karatun nan ba ya tsaya kawai a karatun addini ba har da karatun duniya amma a farko dai karatun addini gane ko sannan na duniya saboda me Allah subhanahu wata'ala wato bai sanya mu mu zo mu zauna haka kada mu nemi duniya mu wala wala al-akhiratu khairul laka min al-ula wala tansa nasibaka min ad-dunya kenan mu tsaya mu karanci duniyar da kyau saboda idan ba mu karanci duniyar ba kuma kafirai ne za su mamaye musu bautar da mu in ga yadda suke a da kasashen mu ko ba haka ba har suna wasa da hankalin mutane sun zo har yanzu mulkin mallaka ne tunda babu wani yanci da suka bamu arzikin mu su za su tono sannan su za su saidawa kansu sannan su za su biya mu abin da suka ga dama wanda suka ɗiba kaga duka wannan har yanzu in mun yi karatu za a mana haka na duniya kenan wannan shine dole a tashi a yi karatu na ilimi na duniya bayan na lahira mun gane ko domin kada su bautar da mu a duniyan can mu mun gane ko wannan shine to shine Allah subhanahu wataala wato yake ba mu labari wato dan kawai sun yi wannan butulcin sun kafirce ma Allah ba dan komai ba saboda Allah ya ba da falalarsa ga annabinsa ga wanda ya ga dama daga cikin bayansa ita wannan annabta ko manzanci ba ana samun shi ba ne ba saboda yawan ibada in gane ko balantana yanzu wani ya shige cikin ɗaki kulla kansa ya ce zai ta sallah ta ibada don ya zama annabi a zaɓi ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala kun gane ko Allah ne ya ga dama ya ba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kun gane ko to kaga duk mai hasada sai dai ya hasada ya gama ko ba haka ba duk wanda zai yi kafirci sai dai ya kafirce ma Allah Allah yana aikata abin da ya ga dama ne fa'alun lima yurid Allah shi ke aikata abin da ya so la yusalu amma yaf'alu wa hum yasalu Allah ba a tambaye shi dan me ka kara ya zaka Allah ka fitar da annabi daga cikin laraba ba zaka baka da hujja da zaka ba Allah tambaya irin Allah shine yake da dalilin ya tambaye ka domin shi ya halice ka ko ba haka ba to sannan abin da na ketare da na ce an aiko manzon sallallahu alaihi wasallama da mudaffir ko ya ayyuhal mudaffir ya kai na lilbe da bargo un fa anzir ka tashi kai gargadi wa rabbaka fakabbir ka girmama ubangijinka ko wasu ya baka fatahir ka tsarkake tufafinka ko wa rujza fahju sannan kuma ka tsarkake wato ka kaurace wa gumaka kaga waɗannan ayoyi su kuma suna nuna cewa manzo bayan ya zama annabi kuma ya zama manzo domin annabta a manzanci sama yake da annabta mun gane ko dukkanin manzo annabi amma ba dukkanin annabi bane manzo wannan a takaice ke to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi falala ta annabta da manzanci bayan falala ta annabta matsayin annabi kuma manzo har ila yau kuma a cikin manzannin ma yana daga cikin ulil azmi na rusul wata kololuwa ce in gane ko kamar yadda za ku gane ana a gaya akwai captain ko akwai general akwai kaza to haka haka shi ma wannan matsayi na annabta haka Allah subhanahu wata'ala yake bada shi to bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin annabawa da manzanni ko annabawa kuma manzanni guda biyar zababbu wanda babu sama da su shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Ibrahim alaihi salam annabi nuh alaihi salam annabi isa alaihi salam annabi musa alaihi salam sannan kuma yana daga cikin waɗanda ake kira khalil in gane ko badaɗai shi ma matsayi ne na sama da wani Allah subhanahu wa ta'ala ya riki annabi Ibrahim alaihi salam wata kaza lahu Ibrahima khalila wato masoyi na musamman sannan kuma aka riki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to duk cikin kuma annabawan da manzanni da mutane ga baki ɗaya babu halittar da ta kai halittar manzo sallallahu alaihi wasallam babu wanda Allah yake so fiye da manzo sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam shine wato masoyi na na farko na Allah subhanahu wataala kaga ko mai hasada ana sai dai ya mutu ko ba haka ba a to ka gani in ma za su yi hasada sai dai su mutu saboda wannan falala da Allah subhanahu zaki ne Allah ya ta bashi ya ta bashi ya zamto shine na farko sannan aka saukan masa da littafin da ya fi dukkan littattafan da Allah ya saukar alkur'ani mai girma kenan in gane ko da sauransu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce faba'u bi ghadabin ala ghadab sai Allah ya wato wato faba'u bi ghadabin su yahuda sai suka dawo da fushi malamai suka ce fushi da Allah ya faɗa na farko shine fushi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a kansu ala ghadab da fushin shi annabin da aka aiko musu annabi Musa alaihi salam domin annabi Musa alaihi salam yayi bayanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gane ko fushi kala biyu Allah ya da su fushin kin imani da alkur'ani da manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma fushin saba ma attaura domin a cikin attaura akwai me sifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanan fushi shi yasa Allah ce faba'u bi ghadabin ala ghadab suka dawo da fushi akan fushi nan fushi na saba ma alkur'ani da manzo sallallahu alaihi wasallam na kin imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na kin imani da qur'ani sannan kuma ala ghadab da fishi akan saba ma littafin da ya zo kafin alkur'ani littafin annabi musa alaihi salam injila domin ya yi bayani akan zuwan manzo sallallahu alaihi wasallama kuma da zai zo da alkur'ani mai girma kun gane ko Allah ya ce walil kafirina azabun muhin bugu da ƙari bayan fushi da Allah subhanahu wataala zai yi da su ko kuma dangane da su kafirai wato suna da azaba wacce take mummuna wulaƙantacciya Allah ya tsare mu inan azaba mawulaƙanciya mun gane ko ita ce muhinu mala yace za'ihanatu kenan ma'abociyar wulaƙanta Allah ya tsare mu da irin wannan azaba sai Allah subhanahu wataala ce وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين Allah subhanahu wata'ala ya ce wa idza qila lahum idan aka ce da su aminu bima anzalallah ku yi imani da abin da Allah ya saukar qalu sai su ce nu'minu bima unzila alaina mu muna yin imani ne a bisa abin da Allah ya sauka akan mu wa yakfuruna bima wara'ahu sai su kafircewa duk abin da yake koma bayan abin da aka saukar musu ke Allah ya ce wa huwa alhaqqu musaddiqan lima ma'ahu alhalin shi mai gaskatawa ne ga abin da yake tare da su in gane ko abin da aka aka ce su imani da shi alhalin shi abin ne wanda yake abin gaskatawa ga abin da yake tare da su sannan abin da ke tare da su shi ma yana gaskata wannan abin da aka ce su imani da shi haka duk Allah yana ƙara fito maka da halin yahuda Allah ya ce falima taqtuluna anbiya Allah to in haka ne ta yaya kuke kashe annabawan Allah eh annabawan Allah da kuka kashe shi ma a littafin kuka gani duk yana daga cikin imanin naku min qabl a tun gabanin zuwa alqur'ani in kuntum mu'minin in har kun kasance mu'minai haga wannan aya ma ta zo ta nuna cewa yahudawa ba da gaske suke ba yahudawa Allah ya ɗebe musu albarka tabbas la'ana Allah nan da Allah ya ce fala'anatullahi alal kafirin ta tabbata gare su shi yasa kaji Allah ya ce wa idza qila lahum idan an ce da su wato aminu bima anzalallah ku yi imani da abin da Allah ya sauka malaman tafsir suka ce alqur'ani da kuma ghaiwa ghairu yana alqur'ani da wani sa kamar yadda nan malam ya kawo kenan an ce su imani domin ma anzalallah wannan ma kaga tana ba da siga ta umu duk abin da Allah subhanahu wataala ya saukar kamar yadda duka aka umarce mu mu yi imani da dukkanin littattafan da Allah ya sauka ko ba haka ba to su ma haka aka yi musu domin al'usul na aqida mun gane ga baki ɗayan mu duk ɗaya ne da mu da sauran al'ummomi da aka aiko aka aiko kafin inda ake samun bambanci a wajen ahkam wajen ya za su yi tsarki ya za su yi sallah ya za su yi kaza na ibada amma wajen kudurin zuci imani da abin da shafi aƙida duka iri ɗaya ne yadda aka umarce mu bi la nufarriqu baina ahadin min rusuli to su ma haka yana duk wanda zai kafirce kamar yadda yake a gurin mu kafirce ma annabi guda ka ce baka yarda da shi ba ce annabi isa alaihi salam ka yarda da shi ko annabi musa ko wani daga cikin annabawa kafa cewa dukkanin annabawan da kenan baka zama mummi gane ko hakanan kafirce ma littafi ɗaya daga cikin littafi da Allah ya saukar kamar kafirce ma dukkanin littattafan Allah kada wani ya ruɗe ka ya ce to ai yanzu ba ku yarda da abin nan ba bible sai mu ce bible ba littafin Allah bane ba gane ko Bible wani littafi ne da aka zuba masa waɗansu abubuwa da ba maganganun Allah. In karanta a can ba fa wani lillazi na ya tubuna, eh? Kitaba bi aidihim sun mai kuluna haza min indillahi yashtaru bi thamanan kalila wa wailin lahum mimma kasabat aidihim wa wailin lahum mimma kasab. Allah ya ce azaba ta tabbata ga waɗanda suke rubuta littafi da hannayensu su ce kuma wannan daga wurin Allah yake gane ko haga kenan kuma Allah ya ce yuharrifuna al-kalima an mawadi suna canza a gaban manzo Allah ma sai su sa hannu su toshe in ana karanto a taura ko saboda ka a karanto daidai hukunci ya haukan su to kaga wannan mai wannan marketing wanda yake ba amini ba haka mayaudari tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yaudara yana caccanzawa to me ya kake tsammani a wannan zamanin a wani ya ce ba za a iya rayuwa ba sai da turawa kaji ba wannan kusan kalma ce wacce take in ka san aka yi bincike za ta iya fitar da kai daga musulunci kamance Allah Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wanda yake ba wa kowa kula ka yi imani da shi ka yadda da shi haƙiƙanin yarda matsalan mu kawai ya ƙi gane ku idan mutane suna roƙa Allah subhanahu wa ta'ala suna tabbatar da ya ƙi to Allah subhanahu wa ta'ala zai ba su gane ku matsalar da yawa wani na roƙa Allah yana gafi wato yana gafala yana cewa Allah ka taimake mu kuma hankalinsa baya kan Allah ya taimake mu gane ku kana addu'a kana halatto da zuciyarka cewa Allah subhanahu ta'ala tabbas zai taimake ka Allah mai amsawa ne akwai wata kissa da ake kawowa ta hajjaji hajjaji bin yusuf al-thaqafi mun gane ko imam na'am hajjaji yazo ya tarar da wani a bakin kaba yana makahu bai da idanuwa ya daga hannu yana cewa Allahumma radda alayya basar Allahumma radda alayya basar Allah ka damun da idanuwa na Allah ka damun da idanuwa hajjaji zuwa shi ya ce kai da kake roƙon Allah ya ce sa yake Allah subhanahu wata'ala ya damun da idanuwa ya ce to zan je da in dai Allah bai dama da idanuwa kan sai na kashe ka kuma hajjaji haka yake zai kashe shi ya ab shi ba ruwansa abu kaɗan ya sa ya kashe mutum attaqab musulmi ne amma mai laifi mun gane ko domin yana daga cikin hidima da ya ƙur'anin nan da muke iya karanta shi ya masa ɗige-ɗige mun gane ko wani iftila'i ne da ya haushi ya kashe sahabban manzan Allah da yawa amma malaman sunna ta suke al'amarin sai na gurin Allah ba a kafirta shi ko a cita in gane ko to da ya zartar da wannan makaho a bakin kaba yana Allahumma radda alayya masar shi wannan makahon ya san cewa har ajjaji ya dawo ya tar da shi bai zamto yana gani ba makahon zai fille masa kai kafin hajjaji ya dawo jikinsa ya tsima sannan hankalinsa ya tashi ya koma da gaske yake roƙa Allah subhanahu wa ta'ala ko da hajjaji yake dawowa Allah ya ba shi damuwarsa domin ya roƙi Allah da gaske to da yawa kai ma ka tattara hankalinka ka tabbatar ba mai yi sai Allah da gasken kake ba kana yi kana gabala ba ana addu'a kana wasa a aka roki Allah ka tashi ka zuciyarka ta kumbara Allah kawai take tuna wallahi Allah zai taimake Allah ne ya alƙawari kuma ma shi ya ci a roƙe shi kana da wanda ya taba cewa zo ku roƙe ni ba ba sai Allah وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي kun ji ko bayan an ci a roƙa kuma ka ce ka yadda kai imani ka sa yaqinan Allah zai sai Allah subhanahu wataala ya baka to wannan shi ake so ga musulmi shi ake so ga mumin to bayan Allah na gari wato suna wato shi yasa Allah ya ce za qila lahum aminu idan aka ce da su su imani sai su ce su yahuda sun yi imani bima anzalallah ga abin da Allah subhanahu wataala ya saukar musu iya abin da Allah ya saukar a kansu kenan bima anzalallah idan aka ce kai su imani da abin da Allah ya sauko gabaki ɗaya kenan su imani gabaki ɗaya sai su sai qalu sai su ce nu'minu bima unzila alayhi kaga sabanin sun saba ma asali kenan sun saba ma aqidar da Allah ya halicci mutane ga baki daya akanta cewa ku imani da dukkanin abin da Allah ya saukar da kuma dukkanin manzannin da Allah ya aiko ko zai turo kafin zuwan su mu ya yake yanzu la nabiyan ba'ada kenan dukkanin annabawan da Allah ya riga ya turo domin babu wani annabi bayan manzo sallallahu alaihi wa sallam to sai su ce qalu nu'minu bima unzila ilayna sai su ce mu dai mun imani da abin da Allah ya saukar a kanmu shi kadai kenan ba daɗi ba ƙari kenan mun yi imani da taura wa ya furuna Allah ya ce wa ya furuna wato amala ya ce alwawu lilhal kenan alhalin ya furuna bima ya furuna bima wara'ahu kenan suna kafircewa abin da yake koma bayan alqur'ani kenan duk abin da ba qur'ani ba duk wani littafi da Allah ya saukar a bisa annabin da ya gabata kafin zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma bayan wato littafin da ya zo bayan littattafansu kun gane ko suna kafirce masa ba sa yadda da shi kun gane ko domin kafin alkur'ani ai injila ya zo ko ta annabi isa alaihi salam shi ma sun kafirce masa kun gane ko ai yanzu haɗe kai da kiristoci da annasara suka yi ba wai don sun yi imani da juna ba ne a gurin ba kirista wato ba yahude kafiri ne haka na a gurin ba yahude kirista kafiri ne gane ko dukansu kamar yadda wani malamin mai ke faɗa a duhun mushtarak me ya haɗa su a duhun mushtarak inda muke musulunci shine makiyinsu wanda suka yi tarayya wajen kiyayyarsa shi yasa suka haɗa kai kun gane ko amma zuciyarsu a raba take da juna duka ba sa kauna musulunci da musulmi to Allah ya tsare mu Allah subhanahu wata'ala ya ce to idan wato sai su ce sai Allah ya ce to dan sai su kafircewa abinda duk yake koma bayan alqur'ani bayan Allah ya ce wa huwal haqu alhalin shi wato littafin da suke kafirce ma musaddiqan lima ma'ahum yana gaskata wato littafin da ke tare da su gane ko shine Allah ya ƙara tambayar su kul ce da su ya rasulullah ce da su ya ma'aikin Allah in gane ko falima taqtuluna biya Allah to dan me kuke kashe annabawan Allah har in kun yadda kun yi ai a cikin littattafan da kuka yi littafin ku me ya hukunci wanda ya kashe annabi ai da wanda ya kashe annabi da wanda annabi ya kashe shi kai ka san dai shikenan shi da rahama Allah har abada sai wuta duk mutumin da Allah ya sa annabi ya kashe shi to babu wanda annabi zai kashe sai kafin haka nan duk wanda ya kashe annabi babu wanda zai kashe annabi sai kafin in dai har kun ce kun imani da littafin da aka saukar muku ai a littafin da aka saukar a kanku babu kaf- babu kashi annaba ko ba haka ba ko shi ma imanin ku ne da abin da kuka yarda da shi a duk a cikin littafin naku ne kuka kashe annaban Allah me yasa kuka kashe annaban Allah saboda sun kira ku akan tauhidi saboda sun kira ku akan ku yi biyayya ga Allah subhanahu wataala saboda sun kira ku akan wato ku miƙa wuya ga Allah cikin ab- duk abin da ya muku daɗi da abin da bai muku daɗi ba a sai kuka zaɓi abin da kuke so kuka kafirce ma abin da kuke so annabawan suka yi da'awa zuwa gare ku suka fito na fito da ku sai kuka ringa kashe su a gani wannan duka aikin yahudawa ne su kashe annabawan Allah to shine manzo Allah ya ce wa manzo to ya tambaye su fali mataktuluna anbiya Allah to dan me kuke kashe annabawan Allah min qablu tun gabanin zuwa alqur'ani mai girma ai ba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kadai kuka fara adawa ba ba shi kuka fara wato karyatawa ba shi kaɗai kuka fara kafircewa ba ba bal ma waɗansu annabawan kafin su shi kun kashe su kenan imanin ku na ƙarya ne cewa kun imani da abin da Allah ya saukan muku kaɗai shi ma haka domin ƙaryata littafin da aka saukan muku ƙaryata alƙur'ani ƙaryata littafin da aka saukan muku domin da kun yi imani da littafin da aka sauka a kanku da ba ku kafircewa manzo da littafin da manzo ya zo da shi ba in gane ko sai Allah subhanahu wata'ala ya ce wato in kuntum mu'minina in kun har kun kasance mu'minai to me yasa kuka yi wannan wato tambaya ce da babu amsa kun gane ko wannan tambaya ce da ake musu wato dan a gajiyar da su domin ba ta da amsa kenan inda imanin ku na gaskiya ne da ba za ku kashe annabawan Allah ba kun gane ko da za ku ba za ku kashe annabawan Allah ba kafin a turo manzo sallallahu alaihi wasallam to wannan shi ne wato kaɗan daga cikin aƙida ta yahuda ta kafirci sai Allah subhanahu wa ta'ala ce alama ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون na'am Allah subhanahu wa ta'ala ce wa laqad ja'akum Musa hakika manzo manzon mu annabi Musa alaihi salam inji Allah ya zo muku shine wa laqad ja'akum Musa bil bayyinat hakika manzo annabi uh, Musa alaihi salam ya to ya zo muku bil bayyinati da hujjoji ko ayoyi kun gane ko Allah subhanahu wa ta'ala ce sun mattakattumul ijila sannan sai kuka riki wato ɗan maraƙi in gane ko min ba'dihi bayansa wato abun bauta domin duk inda Allah ya kawo sun mattakattumul ijila baya cewa baya kawo shi a matsayin wato sai dai ka kaddara baya kawo shi a matsayin ya kawo ya ce sun mattakattumul ijila ilahan za mu zo mu bayani to shine Allah ce min ba'dihi bayansa wato bayan ya tafi zuwa ga ganawa da ubangijinsa sai kuka riki dan maraki kuka dauke shi abin bauta kun gane ko wa antum zalimun alhalin kuna azzalimai anan Allah subhanahu wata'ala yana dai ci gaba da magana akan banu Isra'ila kun ga a can baya in ba ku mance ba Allah subhanahu wata'ala ya yayi mana bayanin su da yace walaqad atayna musal kitaba ko وقفينا من بعده بالرسل sai kawo mana wa ataina isa ibn maryam albayna kaga a can an ce wa ataina isa ibn maryam domin a nuna maka duk annabin da Allah ya aiko bayan gaskiyar da ke tare da shi da littafin da ke tare da shi duk fadan aka abisha ima da shi sai kuma ya turo shi da mu'jiza domin albayyinat yana zuwa da ma'ana mu'jizozi ita mu'ujizan nan kamar yadda muka bayani sati da ya gabata shine wata alama da Allah yake bawa annabawansa wacce za ta zamto ta zamto khariqun lil'ada kun gane ko mu'ujiza wato wacce ta saba ma al'ada a al'adance mutum a ga abin da ya zo da shi wato na mamaki kenan in annabawa ne aka bawa sai ta zamto mu'ujiza ko ba haka ba da manzanni in kuma wato wani salihin bawa ne daga cikin salihai tun daga kan sahabbai zuwa ƙasa in aka bashi wani abu wanda yake na mamaki abin mamaki yana zuwa da wasu abubuwa wato wanda sun saba ma yau da gobe sai a ce karama in gane ko in kuma wani mutumin banza ne aka ba ko aka gan shi da ita sai a ce masa tsafi dabu rufa ido badu in gane ko haka abin yake tafiya kenan in an ga abu wanda yake ya saba ma al'ada ga annabi ana kiransa mu'ujiza in an gan shi ga salihin ba mutumin kirki sai a ce karama ko a ce me eh akwai ɗayan eh karama ko me eh eh akwai ɗayan su ba wancan istilahat din ba alkashfu da waye da sauransu a wancan yana wajen sufiya amma wancan karama ake cewa ko kuma kamar da annabi sayyidina Umar yake cewa ya sajiyatul jabal kun gane ko ilham ilham kun gane ko shine Allah ya nuna maka ya haska maka wani abu to mumine Allah yake bawa da mutanen kirki amma duk mutumin da zai ce bari ya haɗa din nan ya tashi sama to matsafi ne kun gane ko domin ita karama ma tana saruwa ne ga bawan Allah da bai san ta sai ta faru yake sani ba zuwa yake ku zo in muku kaza ba in dai kaji ya ce zo in muku kaza to wannan tsafi yake da aljanu yake harkokinsa to amma albayyinat da Allah subhanahu wata'ala ya ce wa laqad ja'akum Musa bil bayyinat wato hakika ya zo muku annabi Musa alaihi salam da wato bayyinat ayoyi ko hujjoji bayyanannu ay mu'jizat gane ko mu'jizozi annabi Musa alaihi salam kada ku mance daga cikin mu'jizar da Allah ya bashi akwai sanda ko ba haka bane ba sanda kamar yadda aka bawa annabi Isa alaihi salam warkarwa da izinin Allah da tayar da mamtacce da warkar da makahu wanda bai taba ma aka haife shi ya gani da wanda yake da cutar kuturta ya shafe su da izinin Allah ya warke to shi kuma annabi Musa alaihi salam Allah ya bashi mu'jiza ta sanda wannan sanda ce yake sarrafa ta duk inda ya buga Allah ya ce yayi kaza ya buga ta za ta yi kaza ko ta zamto kaza da ita ce aka ce jefa ta ƙasa ta zama mucizai ta haɗe mucizan matsafan fir'auna ita ce aka ce bugi toku da ita teku ya tsage ko suka samu hanyar wucewa ita ce kaza ita ce kaza kamar yadda Allah ya bawa daga cikin mu'jiza ta annabi Dawud alayhi salam karfi sarrafa karfi kana la ya'kul illa min amal yadi duk yadda ya so karfi ya kasance sai ya kasantar da shi kamar yadda Allah ya sarrafa annabi Zakariya alayhi salam katako mun gane ko ka gani wata mu'jizar ta zamto ma daga cikin sana'a da Allah yake sanya suke gabatar to haka nan annabi Musa alayhi salam Allah ya bashi sanda sannan ya ba shi hannu wato ya yi amfani da hannunsa mai albarka ya zan yana daga cikin mu'jiza da Allah subhanahu wata'ala ya bashi in gane ko da ita sandan nan da hannunsa yadda ki wato teku ta tsage ko ba haka ba suka samu hanyar kuce to shine Allah yake cewa ya bashi wannan mu'jiza da ayoyi sun mattakastumul ijla amma kaga mutanen banza yahudawa bayan ya nemi ya gana da ubangijinsa kun gane ko mun karanta a can baya ko arba'in na laila ko ba haka ba tafiya kwana arba'in din nan ya je don ya gane kimtsa don ya gana da ubangijinsa sai suka riki ɗaya daga cikin wanda aka bawa amana sami sai ya haɗa musu ɗan maraƙi sai suka dinga bautar ɗan maraƙi shine Allah ya ce sun mattakattumul ijila malamai suka ce da duk inda Allah ya kawo ijila summatta kastumul ijila baya kawo cewa ilahan sai dai malaman tafsiri su kaddara shi ilahan suka ce domin Allah bai dauke shi komai ba su suka dauke shi Allah shi yasa Allah bai kawo shi ilahan ba amma abin da za a kaddara summatta kastumul ijila ilahan sannan sai suka riki wato dan maraki abin bauta kaga wannan ai kafirce ma Allah ne to Allah subhanahu ta'ala ce min ba'di wato bayan tafiyar annabi Musa zuwa ga miƙati wato zuwa ga ubangijin sadan ya gana da shi kenan suka saba ma Allah suka kafirci wa antum zalimun alhalin suna azzalimai wato da rikon nan da suka domin mun faɗa muku zalunci shine sanya abu inda bai dace ba sanya bauta ga ɗan maraƙi ya dace a bauta ga Allah kaɗai ya dace a sanya ta kenan duk inda aka sanya ibada ba koma bayan ga Allah to ya zamto zalunci shi yasa Allah ce wa antum zalimun alhalin kuna azzalimin sai Allah subhanahu wataala ya ce وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا نعم قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم نعم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين
Allah subhanahu wataala ce wa idza akhadna mithaqakum wato ku tuna lokacin da muka rike alƙawarinku wa rafa'na fawqakum at-tura khuduma atinaku Allah ya ce wa rafa'na fawqakum at-tura muka dage muku falalar dutse daga kanku mun gane ko muka ce ku zuma atinakum ku riki wato abin da muka ba ku bi quwwa wato da ƙarfi da kyau ruko wanda zai muku amfani ruko wato na aiki da shi wasma'u kuma ku saurara ku ji ji na karɓuɓɓa ji wanda yake na bi kun gane ko wato ku karɓi abin da yake a cikinsa ku saurara abin da ke cikinsa ku yi aiki da shi amma me ya faru ƙalu sai suka ce sami'ina mun ji wa asaina amma mun saba kaji yahuda Allah ya ce wa ushribu fi qulubihimul ijla aka rik- wato aka cuɗanya gare su kun gane ko aka ringa cuɗanyawa a kansu kenan aka gauraya musu ko aka cuɗanya musu fi ƙulubihim a cikin zukatansu kun gane ko al'ijila ai bauta ta ɗan maraƙi bi kufurhim saboda kafirce ma Allah da suka yi saboda kafirce su ƙul sai Allah ya ce ka ce da su bi isa ma ya amurukun bihi imanukum tir da abin da imaninku yake umarta ku da shi mun gane ko in kuntum mu'minina wato in kun kasance mu mun gane ko ul bi isa ma ya'murukum bihi imanu wato ka ce da su tir da abin da Allah ya wadare da abin da imani wan irin naku yake umarta ku da shi mun gane ko in kuntum mu'minina har in kun kasance mu'min anan wannan aya tana ƙara fito mana da ba mu labarin baya kamar yadda Allah ya ba mu labari a baya akan banu Isra'ila an yi alkawari da su daban-daban alkawari da yawa wanda in ka ce za ka lissafa suna da yawa Allah ya riƙe alkawari da su daga cikin alkawarin da Allah ya riƙa da su cewa wato za a turo musu annabi da littafi annabin nan in ya zo da littafi su riƙe littafin nan su yi aiki da shi kun gane ko shine wa idza akhadna mithaqakum wa rafa'na amma Allah ya ce wannan littafin idan aka ba ku shi ba ku yi aiki da abin da ke cikin sa ba ba ku rike shi da kyau ba ba ku saurare wannan littafin da annabin da ya zo da shi ba da wa'azin da ke ciki kun yi aiki da shi ba to ga falal dutse nan mun sauko tana dab da kanku za mu sake ta ta danne ku da suka ga bala'i sai suka nuna kamar sun sallah sai da Allah ya ɗauki musu wannan bala'i wannan bala'i ya Allah ya sama da wannan falalar dutse kawai sai suka ce ƙalu sami ina wa a saina a ga saɓanin mummina mai mummina suka ce sami ina wa a ba'an kenan mun ji mun bi mun yi biyayya mun karɓa ya Allah amma suka yahuda sami ina wa a saina kaga ko wanda ya ce sami ina wa a saina ina yake neman zaman lafiya kaga ina ko zai samu farin ciki da kwanciyar hankali a tattare da shi shi yasa Allah ce kun bi sama ya amurku bi imanu ku ce da su tur da abin da imanin ku in dai wannan Allah wa dare wani irin wannan imani na ku kaga wannan imanin Allah ya ce tur da shi saboda ba imani bane na gaskiya kafirci ne suka kira shi da me suna imani dama yana daga cikin aqida su su canza ma wato abu suna kuma duk wanda yake irin wannan dama aƙida su ce a canza wa ɓarna suna don ta zamto ba barna ba shi'a suna zagin sahabbai ko ba haka ba suna zagin mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna kuskurantar da mala'ika jibril da cewa sakon ma da yazo an sayyidina ali ne yazo da sunan me hubba ahlul bait ahlul bait son su kuma wajibi ne domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna a cikin hadisi kin su munafunci ne da kafirci kaga sai aka biyo da wannan wata aqida da ake ce qur'aniyun aqida qur'ani ayi imani da qur'ani zalla ka a yadda da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga duk wanda ya ji cewa qur'ani ai qur'ani abin bi kuma Allah ne aiko shi ko ba haka ba amma shi wannan aqida ba za a fito a kirkire a ce ƙaryata hadisan manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam sai a ce bin qur'ani zalla shi ko bin qur'ani zalla inda za a bi qur'ani zalla dole sai an bi hadisi domin qur'ani shi ya zo da hadisi gane ko to haka duk wani mai banna yahuda da suka kawo riba cikin al'ummanmu mai suke sa mata suna fa'ida ko ba haka ba fa'ida ko kuma wani abu ba za a ce mata riba ba gane ko duk yadda za a duk wani abu da aka zo da shi mara kyau sai a canza masa suna da a kawo suna don ka a fito da sunan shi mutane za su kyamace shi sai a sa masa suna wanda mutane za su karɓe shi an ɓoye musu hakikanin abu to wannan aƙida ce ta yahuda in gani sun kafirce ma Allah mutumin da ya ce sami ina wa asaina to kaga kuwa zai ce ina imani Allah subhanahu wataala to kaga wannan alƙawari idan ka ce zaka ɗauko alƙawura da yahuda suka warware tsakaninsu da Allah suna da yawa ko ba haka ba Allah sun Allah ya alƙawari da su cewa idan suka yi kaza za a yi musu kaza idan suka yi kaza za a yi musu kaza amma duka babu wanda suka cika wanne ne suka cika sai kaɗan daga cikinsu kamar yadda Allah subhanahu wataala ce faƙalilan ma yu'min kaɗan daga cikin ne suka yi imani cikin suka cika alƙawarin da Allah Allah ya ce su ka faɗi kalma guda hittatun aka ce su ce naghfir lakum khatayakum da suka tayi suka ce hinta ka gani an ce su ce gafara sai suka ce alkama to duka in ka bi haka za ka samu duk inda Allah ya riƙe alkawarin da su sai sun samu to ana Allah subhanahu wata'ala ya riƙe alkawarin su ga Qur'ani ga littafi za a baku daga gurin Allah zai turo manzo mun gane ko cewa wa idza akhadna mithaqakum mala yace ala alal amali wato bima fi tawra ku yi cewa kun rike alƙawari za ku yi aiki da abin da ke cikin attawa kun gane ko wa qad rafa'na kamar yadda malaika wa qad rafa'na kuma tura hakika kuma bayan lokacin da za a rike alƙawarin na an ɗaukaka dutse falalar dutse akan kawunan cewa idan kuka ce ba ku yadda ba da wannan alƙawarin za a sake shi dan ne ku ku halaka gaba ki da kun gane ko Allah ya ce ku zuma atainakum bi quwwa ku riki wannan littafi da aka ba ku ku yi aiki da shi wato ruko na gaskiya ruko na karɓa ruko na saurare ruko na imani amma sai suka ki kuma Allah ce wasma'u ku saurara wato wasma'u ma tu'maruna bihi kenan ku saurara abin da ke cikin sana umarni da aka umarce ku da shi kun gane ku sam'al qabul sauraro na karɓa ba sam'an wato na wa'asaina ba kenan shi yasa aka siffanta munafukai jinsu da ganinsu da wato taba wato ganinsu da jinsu da sauraronsu duka bai amfani musu komai ba Allah ya ce sun mumbukumin umuyun fahim la yarju ko Allah ya ce su bebaye ne su kurame ne su wato makafi ne domin dukkanin ganinsu da jinsu da iya magana su baya amfanar da su cikin alkhairi sai cikin sharri wa haka su ma nan yahuda da kansu kun ji dai suka ce qalu sami'na suka ce mun ji qaulaka maganarka kai annabin da aka turo mana abinda Allah ya turo ka da shi mun ji wa asaina amra kuma mun saba abin da umarnin nan naka da ka zo da shi ba za mu ba Allah ce ushribu fi qulubihim al-ijla an cakuɗa musu wato an sanya mu saboda kafircinsu idan ka kafirce ma Allah ka ƙi bin gaskiya da gangan wato ka doge akan barna to sai Allah ya bakka akan abin ba za ka taba tuba ba ba ka da niyyar duk abin da aka kawo maka ba za ka karba ba fushi kenan Allah dama Allah ya ce fa ba'u bi ghadabin ala ghadab in Allah ya fushi da mutum shi kenan ya nisantar da shi daga rahama to duk shi yasa kai ta roƙon Allah subhanahu wata'ala ya datar da kai akan karɓar gaskiya domin duk lokacin da ga gaskiya tana ta zuwa kana kin katsa ana ma wa'azi baka ji ana ta gaya ma gaskiya baka karɓa to akwai lokacin da fa kana ma so ka karɓa ɗin kuma sai Allah ya Allah ya fusata da kai ya ne santar da kai da rahama kenan baka da wato ba za ka iya karɓar gaskiyar ballantana ka yi aiki da ita ba kun gane ko shi yasa Allah subhanahu wata'ala ce to aka sai aka cuɗan yadda wato wato zuciyarsu da bautar ɗan maraki wato san bautar ɗan maraki sai ka kaddara ai wa ushrubu fi qulubihim hubbul ibadati ijla aka cuɗan yadda zuciyarsu da san bautar ɗan maraƙi koma bayan Allah kenan san shirka da Allah da kafirce ma Allah subhanahu wata'ala me yasa aka musu haka bi kufrihim saboda kafirci saboda ga gaskiya kullu ana musu wa'azi ana nuna musu ga abin da ya kamata su yi suna kafirce ma Allah subhanahu wata'ala sai Allah ya juyar da zuciyar tasu ta zamto ba ta jin daɗi ma an ba ta yi shirka ba ba ta jin daɗi ba ta saba ma Allah ba kun gane ko wannan sababi shine Allah ce to kul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu bi sama bi sama shay'an ai wato tur da duk wani abu ya amuru kun bihi imanu da dukkanin abin da imanin irin wannan imani irin naku yake umartar ku da shi kun gane ko na bautar ɗan maraƙi da duk da kafirce ma Allah subhanahu wata'ala da saban Allah subhanahu wata'ala to ka ce Allah wadare irin in dai wannan imanin shine kuka yadda da shi a matsayin imani to Allah ya ɗebe wannan imani albarka ba imani bane na gaske Allah ya mana tsari da shi Allah ya ce in kuntum mu'minina har in kun kasance ku mu'minai to ba haka za ku ba kama za'amtum kama yadda kuka wato kuke rayawa cewa ku mu'minai ne to ba irin wannan imanin za ku ba domin wannan ba sunan shi imani ba kafirci in gane ko mala ya ce lastum bi mu'minin ku ba mu'minai bane ba li'annal imana domin shi imani la ya'mur bi ibadati al-ijl baya umarni da abota ta man dan mariki ko abota ta ma wannan Allah dukkanin wato ibada ana sarrafa ta ne zuwa ga Allah duk wani nau'i na ibada baya wani wani Allah Allah kaɗai ake wa in gane ko shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya tudda wannan imani da su sannan da kuma wa antum lastum bi mu'minina bit taurat kuma ku ba mu'minai bane ba masu imani da at-taura bane domin at-taura bai yi umarni da abota ta ma dan maraki ba bal kun ha'inci annabin ku bayan ya tafi zuwa ya gana da ubangiji kuka ɗauki dan maraki abun bauta wa qad kazabtum sannan kuka yi waƙar kazabtun muhammadan sallallahu alaihi wasallam sannan kun karyata annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wal iman biha biha kuma imani da ita at-taura la wato la ta'murukum wato bi takdhibi ita at-taura ba ta umarta ku da karyata manzo sallallahu alaihi wasallam bal tana umarta ku da imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da imani da littafin da ya zo da shi da yi masa biyayya duka ta umarce ku da shi kenan kun saba wannan shine kaɗan daga cikin aƙidu na yahuda har yanzu ba mu zo ƙarshe ba na ɗauka yau za mu ƙarƙare bayani a kansu amma ya rage mana kusan safa guda akan bayani duka akan aƙida mara kyau da yahudawa suke da ita wannan da nassi na alƙur'ani ba wani littafi ba littafin Allah ne daga wato magana ce daga Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana makiyanmu domin yan uwa musulmai mu san su makiyanka kuma abin da ake so ka yi ka yi hazar da shi wato ka yi taka tsantsan ka yi kokari ka guje shi ba ka kusance shi ba ka rungume shi a matsayin dan uwa ba dan uwanka bane ba makiyi ne so ake a nisance shi Allah subhanahu wata'ala ya mana tsari daga sharrin su ya ba mu ikon ruko da littafin Allah da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓa harshe Allah ya gafarta mana Allah kuma ya shafe mana shi a cikin zukatanmu وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته